بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر hudu ga watan rabi'un akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 23 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na hudu daga cikin jeren giyar kasusun karatu littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangije gafarta masa littafin alistikama yana ƙoƙarin karantar da mu ne daidaitacciyar wato hanya da tafarki wanda ya kamata musulmi ya tsayu a kai ta fuskar ibada da mu'amala da kuma aƙida da sauran al'amuran rayuwa da addini Allah ya saka ma ibnu taymiya da alkhairi muna karanta muqaddima wadda malam mai tahqiqi wato Dr. Muhammad Rashad Salim rahimahullahu yema wannan bugu na littafi mun ji yadda yake ƙoƙarin yi mana wato ɗauraya ko samari takaita bayanai akan muhimman abubuwan da littafin alistiqama yake ɗauke da su za mu tashi a inda malam rashad salim rahimahullahu yake cewa wa ya tanawal ibn taymiya ba'da zalika kalam al-qushairi fi hadha al-mawdu' bit-tahlil wan-naqd wal-munaqasha bayan da ya kawo mana maganganu akan cewa ibn taymiya ya mai da martani ga littafin ar-risalatul qushayriya ya tattauna akan ta dalla-dalla ta yadda zai iya yiwuwa a ce zai iya yiwuwa a ce wannan bangare littafi ne mai zaman kanshi to shine yake cewa ibn taymiya rahimahullah ya bibiyi maganganun al-qushayri a inda ya tattauna akan su daya bayan daya maudu'i bayan maudu'i yana mai warwara a kansu da tattaunawa da munakasha wa yubayyinu ra'ayahu fi shibli alladhi kana yaglibu alayhi alwajad yana kuma yi yana bayani akan ra'ayinsa shi ibnu taymiya game da wani mutum da ake ce mishi ash-shibli shine abubakar shibli dalaf ibnu jahdar wanda ya rasu jihar shekara 334 yana daga cikin manyan malaman sufaye waɗanda suka suka zama sun shahara a wancan lokacin ɗalibin junaidu ne yana da ƙwarewa akan sanin mazhabin malikiya yana kuma da waƙa da makamantansu ya samu rudewa saboda tsabar abin nan zuhudu nashi har hankalin shi ya dan tabu haka ya zama kamar irin da kaga irin da ya zakire din nan waɗanda suke motsatsu haka ya waye gari ya zama karanta littafin tabaqatul awliya na ibn al-mulaqqin da littafin siyaru a'lamin nubala ta al-imam al-hafiz ibn hafiz az-zahabi da littafin wafayatul a'yan ta ibn khillikan Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su to wannan mutumin wanda su sufayen suna kallon shi a matsayin wani wali ne ibn timiya ya bayyana maganarsa da ra'ayinsa game da irin wannan tafarkin allazi kana yaglibu alaihi alwajd wanda mutum ne da ya kasance wato yana samun galabaita yana wajudu irin wannan tunanin ko shauki ko abinda suke ce ma wato yanayi na a ce yayi ya, ya, ya, ya fita daga hayyacinsa ko ya yi wusuli da makamantansu to wannan tunanin da wannan atifar tana galabaitarsa hatta ya zula aqalu har hankalin shi ya gushi wa tuhlaqa lihyatuhu har a aske mishi gemun shi ba tare da ya sani ba wa yadhhabu bihi ila maristan har aka dauke shi aka shi almaristan abin da ake nufi da maristan a takaice shine asibitin mahaukata ina fata mun gane wannan sai da aka kai shi aka kai shi sakatiri aka kulle shi yadda ake kulle mahaukata ana manna musu shokin da musu allurai masu masu sa su bacci asalin lafazin almaristan wato kamar a ce gidan jinya wato asibiti kenan wanda yake lafazi ne mu'arrab kamar yadda ibn sikit yake faɗa cewa lafazi ne wanda ba larabci bane asalin shi an samu a wancan zamanin zamanin daular abbasiya musamman akwai sarki a sultan nuruddin zanki a ƙasar sham da kuma nasiruddin kalawun a ƙasar misra su ne aka fara samun labari akan cewa sun gina gidajen asibitoci na gama garin cuta da kuma asibitoci na mahaukata inda ake kulla mahaukata ba a barinsu suna gararan ba a gari irin yadda mu ake a nan ƙasashen to irin wannan gidan mahaukatan aka kama shi tunda abin ya zama hauka tuburan ihu da faduwa da tashi da birgima a ƙasa kuma da sunan zikiri da sunan malanta da sunan aiki na neman kusanci zuwa ga Allah to sai aka sa akai aka kama shi aka ja kulle shi a wannan gidan mahaukatan Allah ya tsare mu summa yanqulu ma awradahu al-qushairi min kalamin min kalamin mansubin ila al-hallaj sannan kuma shi ibn timiya ya zo ya kwafo maganganu ya ciro maganganun da alƙushairi ya kawo ya danganta su zuwa ga alhallaj shine Hussein bin Mansur al-Farisi hallaju babban sufin nan ba falsafi wanda ya rasu ko a kashe shi a shekara ta 309 ɗaya daga cikin manyan zahidai karkatattu daga manhajin annabta a zamanin sarki al-muqtadir Allah aka ba da fatawa malamai suka yi ijma'i gaba ɗaya aka kashe shi aka daddatsa gaɓoɓin jikin shi aka ƙona shi aka sheƙa da tokar gaba ɗaya a cikin nahar dijila shekul islam ibn taimiya yana da littafi musamman mai suna halul hallaj wa daf'u ma waqa'a min al tahaj wanda kamar yadda ibn qayyim ba da labari a cikin karamin littafin sa na risala da yayi dan bayani akan littattafan ibn taymiya ya ambaci wannan littafi haka nan shi ma malami qudud durriya ibn abdul hadi shi ma ya ambaci littafin daga cikin jeren gele littafin ibn taymiya al hallaj wato jama'a wani mutum ne wanda ya zama mu al'umma fitina zamu zo insha Allah can gaba inda ibn taymiya zai asalin wannan magana nan tunda muqaddima ce zamu jinkirta sai in Allah ya kai mu a can cikin littafin inda zai ambaci hallaji kuma ya faɗi hukuncin shari'a game da matsalolin shi to anan za mu yi ƙoƙari insha Allah mu tarjamar sa kamar yadda muka alƙawari da kuma ire-iren sauran waɗannan a alamu da za a ambata amma a takaice hallaj yana daga cikin mutanen da suka saka al'umma cikin rudani har yanzu ba a gushe ba wasu na kallon shi a matsayin wali wasu kuma na kallon shi a matsayin zindiki batacce to kuma tun zamanin da abin ya faru abin da ya faru kenan ko a zamanin da za a kashe shi din sarkin ya ta yin kwan gaba kwan baya ko ya kashe shi ko ba ya kashe shi ba domin hatta mahaifiyar sarkin tana goyon bayan ka a kashe hallaj dan hallaj yana mata yana mata duba yana bata laƙani da haka malaminta ne dan babban boka ne dan rufa ido macuci babba ka karanta tarihinsa a cikin littafin malamai wanda suke muhaƙiƙai irin ibnu kasirin a cikin bidaya wan nihaya irin malam zahabi a cikin sirar alamin nubala da makamantansu kai har ma waɗanda ba su kai waɗannan kasance mu haƙiƙai gaba kamar yanzu ibnun nadim a cikin fihrasat ɗinsa shi ma da ya ambace shi sai da ya watsa watsa da cewa wannan mutumin batacce ne macuci ne ɗan damfara ne to sai kuma aka samu a ɗayan ɓangaren wasu suna mushi kallon wali mutumin kirki wanda aka kashe shi bisa zalunci da kuma shedan ya ƙara rawwaje abubuwan da suka faru game da shi sannan kamar yadda zahabi ba da labari shi ma ibn timiya zai faɗi wannan magana a cikin littafin nan sai hallaji ya zama wa mutane wato garkuwa duk wanda ke son ya faɗi wata magana mummuna sai ya faɗa ya danganta wa hallaji tunda shi an same shi dama da munanan maganganu duk wanda yake wata magana maras kyau baya so a gane tashi ce sai ya faɗa ya ce ta hallaji sai aka danganta ƙarya da yawa amma irin jinsin maganganunsa aka danganta mai zuwa gare shi a takaice za mu zo insha Allah mu mai tarjama daga cikin littafin kamar yanzu wannan siru alamin nubala ne mujalladi na goma sha hudu akwai tarjama sa a ciki da littafin wafayatul a'yan na ibnu khillikan gashi daga mujalladi na biyu shi ma in ka duba a wannan bugu na daru sadir ta kasar beirut shi ma ya mishi tarjama haka a cikin littafin lisanul mizan na al-imamu ibnu hajar shi ma ya mai tarjama wacce take takaitacciya amma mai fa'ida kwarai da gaske ga ta nan a ainihin shafi a mujalladi na na shida wannan to haka zaka gansu a wurare daban-daban wannan tarjama din kamar yadda ibnu kathirin ya faɗa a cikin bidaya wan nihaya kafin ya fara tarjama ya ce ba za mu faɗi wani abu wanda bai yi ba ko abin da ba a ba da labari a kan shi ba za mu mishi ƙarya ko ƙwaɗe ba za mu faɗi abin da ya tabbata ne a tarihinsa insha Allah to muna fata mu ma mu iya mishi irin wannan darasin ta hanyar dogaro da waɗannan malamai waɗanda suke malamai ne masana ilimi waɗanda kuma duniya tana musu kallon mutanen kirki amintattu akan ilimin waɗanda ba su da son zuciya ko kuma wato ɓangarancin da zai sa suke faɗan gaskiya akan shi to da haka hallaji ne jama'a ijma'in malaman zamanin shi ne suka yi ijma'i akan cewa batacce ne a kashe shi kuma su kuma sarakunan suka aiwatar da wannan kisan amma wasu daga cikin waɗanda suke goyon bayan shi za mu zo mu ji bayani akan ire-irensu ya suka juya labarin suka ce ai an yi mishi haka ne saboda siyasa saboda yana da magoya baya waɗannan gwamnatoci a lokacin suna tsammanin in ya ce a yi musu juyin mulki za a yi musu in ya ce a halakar da su za a halaka su shi sa suka yi marmaza suka kashe shi kaga wannan magana wanda da ya san tarihi zai iya gane kuskurenta domin inda magoyan bayan nashi da gaske haka ne aka zo a kashe shi a bainar jama'a da sun yi tawaye kuma gani kamar yadda zamanin imamu ahmad abinda aka tsorata kenan game da a kashe shi cewa an kashe shi za a yi tawaye amma shi hallaju an kashe shi babu wanda ya tawaye hasali ma mabiyan shi da ɗaliban shi ma a wurin suna ta cewa ne maganin shi kenan ai mun gaya mun shi ba a hankali haka suka dinga faɗa duk arwaito waɗannan su da haka hallaju a shaksiya ce take mai matsaloli game da ya za a tantance tarihinta amma dai magana ta hakiki shine ya mutu ne alhalin malamai ne suka ba da fatawa akan cewa jinin shi ya halasta da haka aka kashe shi bisa wannan ijtihadin suka tsaya akan daidai shi kuma ya tsaya akan kuskure an ka ruwaito cewa kuma sanda za a kashe shi yana ta faɗan kalmomi da suke nuni zuwa ga tauhidi da kamar ya barranta da abubuwan da ake zargin shi da shi shine zahabi yake cewa dama haka zindikai suke yi bayyana tauhidi a fili amma suna boye da mummunar aqida mummunar bata wacce ba sa bayyana ta sai ga mutumin da suka san yana akan irin addininsu kalla kaga idan kana da abokai ko wanda kuke hulɗa da su ƴan shi'a masu zagin sahabbai in sun san kai musulmi ne ahlus sunna salafiyya dan izala ba za ka taba ji daga bakin su ko da a cikin fira ne za su nuna maka kamar ai duk zaman lafiya ake babu komai ai kaza kaza wani lokaci ma wani hasi ya kokarin ma ya nuna maka kuskuren jama'a su masu fana irin wannan magana amma in ya koma gefe duka wannan abin zai ci gaba da yi to dama haka zindikai suke da batattu Allah ya tsare mu da zamu zo mu ji bayani insha Allah a can gaba game da ire-iren waɗannan mutane su hallaju da makamantansu wa yu'alliqu ala kulli ibaratin min kalami ibn timiya yana ta yin ta'aliki akan kowace magana daga cikin maganganun hallaju ɗin da aka danganta zuwa gare shi wa yanqulu ma zakarahu al-qushairi min kalami a'immati sufiyya sannan kuma ibn taymiya yana ta cirato maganganun da qushairi ya faɗa ya ambaci maganganu daga limaman sufaye mislu ruwaym wal junayd kaman su ruwaymu da junayd wa dhinnuni al-misri da zunnunin misri su ma duk mun je za a ambaci maganganunsu insha Allah sai ai musu tarjama takaitacciya wa yubayyinu ma fi kalamihim min khata'in aw sawabin ibn taymiya yana ta bayanin abin da ke cikin maganganunsu na daidai ko kuskure ya bayyana abin da yake daidai ya ce kuma ga abin da yake kuskure wa ta'aliq ibn taymiya ala kalamihim jarrahu ila al-bahth fi kathirin min masail al-aqidati ta'aliƙat da ibn taimiyya ya yi a kan maganganun waɗannan ɓatattu ya ja shi zuwa ga yin tattaunawa da maganganu akan matsaloli kala daban-daban na ainihin aƙida misali listiwa kamar bayani akan daidaituwar Allah da ainihin kasancewar shi ya ɗaukaka akan halittu wal'ulu da bayani akan ɗaukakuwar Allah wan nuzul da magana akan saukar Allah wa kalamin lahi ta'ala da maganar Allah wa gairi zalika min masailis sifat da matsaloli waɗanda ba waɗannan ba wanda suke da alaƙa da siffofin Allah alkhabariya wa masailil qadari da matsalolin da suke da alaƙa da ƙaddara ma'ana mafi yawan ru'usul masail waɗanda a kansu akwai saɓani tsakanin ahlus sunna salafiya da kuma duk wani tafarki wanda ba na ahlus sunna salafiya ba sawa'un sufanci ne ko mu'tazilanci ne ko ash'ariyanci ne ko menene in dai ya saba wa tafarkin ahlus sunna salafiya sai kaga akwai tataburza tsakaninsu da tsakanin ahlus sunna dangane da mas'aloli ire-iren waɗannan al-istiwa an-nuzul al-ulu kalamullahi ta'ala qaddara da makamantansu wal qismul baqi ba'da dhalika min al-juz'il awwal malan yace ɗayan bangaren kuma na abin da ya saura a cikin juz'i na farko na littafin yatanawalu fihi ibn taymiya mawdu'ain to anan ibn taymiya ya tsaya yayi magana ne akan mawdu'i guda biyu al-awwalu mawdu'i na farko na farko shine as-sama'u inda sufiya saurare jin kida da sauraren kada kada da waƙe-waƙe a gun sufaye wa yastaghriqu naqluhu lima fi risalati al-qushayriya min hadha al-mawdu'i والتعقيب عليه ما يقرب من 200 صفحه anan ibnu taymiya ta fuskar abubuwan da ya dauko daga cikin littafin ar-risalal ushariya din da kuma ta'aliqat da yayi da naqadi da sauransu to sai da ya ci wajen shafi 200 tun daga shafi na 100 da na 216 zuwa shafi na 421 kaga shafi 205 kenan yayi yana wannan magana kaga wannan ma ya kai a ce littafi ne juz'i mai zaman kanshi ita ma wannan maganan an ji tun za a dabdale ta bata bukatan wani ta'aliki tukunna akan matsala matsala akan hukuncin sauraren kiɗa da waka da yin rawa da yin maye saboda jin kiɗa da waka da bayani akan halasci ko haramcin haka da abubuwan da suke da alaka da wannan ɗan ɗariƙa har yanzu suna ganin wannan a matsayin ɓangare ne na addini yin zikiri tare da kiɗa da waka yin zikiri tare da rawa da harrakawa da sauransu kamar yadda shahara musamman a ɗariƙa irin ta ƙadiriya da na ƙashubandiya a yanzu za ga ha'yan tijjaniya sun shiga cikin wannan ruɗanin ka'in da na'in za ka gansu suna da group na band suna siyan kayan kaɗe-kaɗe suna da ƙwarewa da horo da suke ba wa jama'arsu bayan a da ana ma buga ganga ce ta mandiri wadda ake sawa abin nan a sa ta a gasa ta da wuta ɗin nan amma yanzu ganguna ne irin na kafirai fafur da su ake Allah ya tsare mu wal mawdu'u thani bi unwani faslun fi mahabbatil jamali sai kuma mawdu'i na biyu da yayi magana akan shi shi ibnu taymiya din shine wani fasli da ya kulla akan mahabbatul jamal kaunar kyau yadda sufaye suke fassara kyau da ma'anarsa nazariyar su game da kyau na halitta ko kyan siffa ko kyan sura ko kyawu na halittun ‘ya'ya mata ko yara ƙanana da waɗanda suke ba su fara gemu ba wanda ake ci musu almardan wato shagiri da makamantansu duk za mu zo mu ji karatu akan wannan wai stagrul juz albaqi juz albaqi min aljuz alawwal hatta nihayati wannan shine abin da ya cinye ragowar juz'i na farko har zuwa ƙarshen juz'i na farko din ويناقش ابن تيمية في الموضوع الأول حجج الصوفية التي تبيه السماع وتمدحه أولا بانغري نفرقو مغانا أكن سورارين كدا ابن تيمية يا بدلا دلا يا تتونا غمدا hujjojin da sufaye suka kafa wajen halasta wa kansu sauraron kaɗe-kaɗe da kuma yaba wa cewa kiɗa da murya mai daɗi ai abin ƙauna ne abin so ne wa yubayyinu khata'a fahmihim li kathirin min al-ayat al-qur'aniyya a inda ya bayyana kuskuren su wajen fahimtar da dama daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma waɗanda suka tattauna akan matsalar ta fuskar sun ɗauka waɗannan ayoyin hujjoji ne sai ya bayyana kuskuren su wajen kafa hujja da wannan ayoyin wal ahadithin nabawiyya ya bayyana kuskurensu wajen kafa hujja da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ahyanan a wani lokaci yakan bayyana kuskurensu au su a ta'wilihim laha ahyanan ukhra wani lokaci kuma ya bayyana munin da ke cikin fassara ko dai faɗi cewa fassara fassara ce wata take fassara ce ta zama karɓaɓɓiya amma ta kuskure manhajin daidai ta saba wa fassarar magabata ko kuma ya bayani akan cewa wannan ba fassara bace mai kyau ta'awili ne ma'ana murde ma'anar ayoyin ne ko hadisan don haka sai ya bayyana abin da ke cikin su na mummunan murdiya ta fuskar lalata ma'anar ayar ko hadisin wadhalika annama madahahu Allah tabaaraka wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min alqawli wal hadith ibn timiya ya bayyana cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba mushi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abu ne mai kyau min alqawli na zance wal hadith da ainihin taɗi ko surutu innama yansarifu ila kitabillahi subhanahu wannan yana komawa ne zuwa ga zancen Allah subhanahu wataala dan suna kafa hujja da irin wannan ummatin alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wanda suke jin zantuka sai su bi mafi kyan zancen sai su ce to ai zance mafi kyau yana daga cikin nau'o'in shi wanda idan ka ji kunnen ka zai ji daɗi zuciyarka za ta yi sanyi ba sa kallo zuwa ga ma'anar suna kallo zuwa ga faɗiwa da tashin muryar ne kawai da shine sai yake nuna musu cewa a'a ai abinda ake nufi da zance mai kyau da magana mai kyau shine abinda ke komawa zuwa ga littafin Allah wa huwa alladhi yajibu istima'a istima'u li ayati wa taghanni biha shi zancen Allah Qur'ani shine abinda ya kamata idan ana karantawa wajibi ne kowa ya saurara kuma wajibi ne a rera ayoyin dan a ji dadin karanta su bi ma'ana tahsinu saut wato a dadan da murya biha ta wajen karatun min ghairi ibtida'in aw mukhalafatin da tariqa shar'iyya a kyautata murya ta zama tana da dadi wajen karatun alqur'ani ba tare da an kawo bid'a ba ba kuma tare da an saba wa ka'idar shari'a ta wajen karanta alqur'ani din ba wa amma al-i'rabu an kitabillahi amma mutun ya kauda kai daga barin littafin Allah wal ishtighali bil gina'i ya shagaltu da kida فهذا هو السماء المحدث المذموم wannan shine sauraren kida wanda yake na bid'a kuma abin zargi ko mun dadin da mutum yake cewa yana ji a ciki ba abu ne mai dadi da har zai kafa hujja akan cewa shi yana sauraren abu ne mai dadi saboda shari'a ta ba shi daman sauraren abu mai dadi ba za mu zo mu ji insha Allah bayanai akan wannan da mazhabobin malamai akai da inda aka kwana aka tashi game da ma'anar saurare din da makamantansu ويقول ابن تيمية في ذلك ابن تيمية أنني يكتشوى إن الله تبارك وتعالى ذم المعرض عما, يج... عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما هو فعل كثير من الذين أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال وحال كثير من المتنسكه في اتيابهم بسماء المكاء والتصدية عن سماء قول الله تعالى nan yayi kotin zancen ibn taymiya ne yace Allah subhanahu wataala inji ibn taymiya yana zargin al-mu'riba mutumin da ke kauda kai amma yajibu istima'ul mushtaghil anhu bi istima'il ghina mutumin da ke kau da kai daga barin sauraron abin da ya kamata ya shagaltu da sauraron shi ya canza wannan abin ya fara sauraron kaɗe-kaɗe to wannan mutumin abin zargi ne kama huwa fi'ilu kasirin min allazina aba'u salati as-salata wattaba'u shahawati yace kamar yadda hakan shi yake aikin mutane da dama daga cikin waɗanda suka tozarta sallah suka biye wa son zuciya Allah ya zargi wanda suka bar ambatan Allah wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya kauda kai daga ambatan Allah to yana da rayuwa take cikin kunci haka ayoyi da dama suka zo da hadisai da nuni zuwa ga hadarin yin baran-baran ko kaurace ma sauraro da karanta alqur'ani mai girma da saurara mushi to Allah ya zargi masu irin wannan wannan kuma shine halin mafi yawan mutane daga cikin wanda suke wulakanta sallah suke biye ma sha'awar rayuwarsu sha'awar ta shafi abinci ko wurin zama ko sutura ko murya da suke saurare ko alaƙar jinsi wa halu kathirin min almutanassika kuma wannan shine halin da dama daga cikin mutanen da suke almutanassika masu yin bauta wanda suke masu zaman masallaci masu yawan azumi da yawan ƙiyamun laili sufaye zuhadu waɗanda suke ruhubaniyawa fi'tiyabihim waɗanda suka canza itiyad shine replacing wani abu da wani tabdil mutum ya ɗauki kaza ya ya aje wancan wanda suka canza abinda aka ce su saurara na alqur'ani suka yi watsi da shi bi sama'i muka'i wa tasdiya suka ɗauki sauraron almuka wa tasdiya kamar da Allah ya faɗa cewa wama kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ba wani abu suke yi a ɗakin Allah na ibada ba illa muka'an face fito wa tasdiya da kuma tafi haka malaman salaf suka fassara daga cikin sahabbai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas cikin tabi'ai irin Mujahid da Qatada da Ikrima da wasu daga cikin su waɗanda ba waɗannan ba duk sun fassara da cewa muka'an wa tasdiya shine fito da tafi karanta littafin tafsiri na al-Imam ainihin wato at-Tabari da al-Imam Ibn Kathir rahimallahu al-jami' an sama'il an sama'i qaulillahi ta'ala suka yi watsi da sauraron maganar Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani kenan suka koma suna sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe kamar yadda yake faruwa da dama daga cikin mutanen da suke wasa da al'amarin Qur'ani ko wasa da al'amarin ibadoji da ambatan Allah domin a a mutum bai zama haka dole sai in yana jin wani abu ko yana sauraron wani abu to ko dai ya saurari alkhairi shine alqur'ani da sunna da zikiri da wa'azi da sauransu ko kuma ya saurari sharri shine kada kade da waƙe waƙe da raye raye da makamantansu to su ƴan ƴan zuhudin da sufayen inda bata su ta dara ta kowa shine mutumin da ke sauraron kiɗa na yahudu ko na indiya ko na hausawa ko na yarbawa ko ma na me yana yin wannan ne alhalin ya san cewa shagala ce ki bai ɗauka a matsayin ibada ce ko ƙurba ko neman kusanci zuwa ga Allah ko wani abu da ya samu lada ba su ko a lokacin da suke sauraron irin wannan kaɗe-kaɗe na ushaku da ahbabu da waƙoƙin yabo da waƙoƙin kaza da da da mada'ihu da makamantansu da ƙasa'idu me suke gani wai wannan aikin na alkhairi waɗanda suka yi wannan aikin na rubuce-rubucen ana kallon su a matsayin waliyai ne waɗanda suka haddace su suka iya su ana kallon su a matsayin manyan mutane ne a cikin al'umma masu falala cewa ai abin ma aikin addini ne aikin alkhairi ne da makamantansu in ka karanta tarihin mawaƙa ire-iren waɗannan kamar yanzu busiri busairi mai alburda ba malami ne wanda za a ce wai shahararren malami wani abin kimantawa a cikin ilimin addini ba amma za ka ga 'yan ɗarika suna girmama shi suna kallon wannan waƙe-waƙe a matsayin wasu kayan taskar girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan Allah zumci karanta su za a samu falala za a samu lada za a samu kusanci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan kuskure ne na fahimta ba daidai bane karanta shi a cikin littafin Al-Wafi bil Wafayat na Khalil ibn Aibak As-Safadi ba wani yadda ka gani duka waɗannan mawaƙan da kake gani a yanzu sawa'un na yan fim ne ko na su ushaƙu ne ko ahbabu ne waye a cikin su yake a matsayin wani babban mutum a cikin al'umma wasu su ma ƴan wiwi ne wasu ƴan kodin ne wasu ana zargin su da luwaɗi wasu ma ba a san asalin su ba da sauransu ma'ana ba mutane ne wanda suke masu tsayayyar aƙida ko manufa ko wanda suke a cikin lissafin mutanen kirki al'umma ba duk inda mawaƙa suke haka suke ina fata mun gane wannan duk inda ya shagaltu da waƙa ta zama ita ce harkar shi ya yi watsi da sauran abubuwan alkhairi to ba ta cika mashi ciki ba face sai ya zama cikin shi ya cika da da diwa da da da abubuwan banza da shirme da ƙarya da ɓata lokaci to amma su suna kallon wannan a matsayin wani abin ƙurba ne abin a zo a gani wani mawaƙi a nan ƙasar da ya mutu kwanakin baya kamar shekara biyu ko uku har yanzu kallon wali suke mushi wanda kuma an ce in zai waka ma sai ya take ya yi ɗif da wibi sannan yake hawa stage ɗin ya fara waka amma da ya mutu haka suka dinga celebrating suka dinga ba da labaran cewa an yi mafarki an ga manzon Allah ma ya tarbe shi ya ba shi alkyabba ya yi mishi kaza kuma har yanzu a nan Kano yan dariƙa suna zuwa kabarin shi suna ziyara da sauransu ko mawaki ne kawai mawaki ne kawai ba bai wuce matsayin shi na mawaki ba tunda ba malami bane ba wali bane ba shehi bane ba, ba, ba hafizi ba ne ba mukuri ba ne ba yi da wata falala da za a ba malamai ko shugabanni na al'umma amma saboda wai yana yin waƙoƙi shi kenan sai kawai aka ɗauka wai wali ne to haka suke tunda to irin wannan kuskuren jama'a ya fi kuskuren mutumin da ke sauraron waƙa kawai gama gari kamar yadda misali wanda ke shan giya ko yake yin zina ko wani fasikanci ya san barna ne laifi ne kabira ce babu kyau ya fi sauƙin laifi fiye da wanda kuma yake ganin yin zina ma addini ne shine kamar wa kenan kamar ɗan shi'a da ke halasta auren mutu'a da tunanin addini ne barnar da 'yan shi'a suke ta hanyar auren mutu'a to ya fi barnar da ake a gidan magajiya wanda can dama an san ba wurin Allah ba ne wurin barna ne nan ko an ce a cikin addinin Allah ne ana ganin shi da falala ko to haka wancan shi ma yake ina fata mun gane kwatancan Allah ya tsare mu duka dai zai mana bayanai akan waɗannan insha Allah ɗaya bayan ɗaya wa yadhkur ibn taymiya a annahu wa inna wa innu qila an ba'd ahli al-madinati wa ghayrihim annahu sami'a al-ginaa yace ko da aka kawo labari daga wasu daga cikin ainihin mutanen Madina da wasunsu ana ba da labari cewa akwai malamai a ƙasar Madina ko kuma mutanen Madina ya zame musu al'ada su suna sauraron kiɗa suna jin gina'i mutum da je siyo baiwa wacce take ta ƙware akan waƙa ko rera waƙa ko ta iya sarrafa abin nan garaya ko wani abin kiɗa waɗannan bayi musamman jawari irin waɗannan ma suna da farashi na musamman farashinsu ya fi na sauran gama garin bayi a kasuwar bayi to mutum zai je siyo ta musamman ya aje ta a gidan shi kuma mutumin na za ga babban mutum ne wani attajiri ne wani ma malami ne yana zaune a majalisin shi da shi da jama'arsa ko da 'yan fadarsa sai waɗannan 'yan mata su zo suna kiɗa suna rawa suna sa musu annashuwa yadda ka san dai misali ana kallon tv ko ana kallon wani mawaki ko wani fim ana ɗebe ana ana rage lokaci mutanen madina an samu suna yin wannan shine abin da al-imam zahabi yake cewa wanda duk yake bin shuzuzi na malamai to zai hada sharri yayi kwatanci da wannan yace idan ka dauki fatawan malaman madina game da ainihin wato sauraron kiɗa ka dauki fatawan malaman kasar kufa game da ainihin mutu'a amin game da game da abin nan shan shan shan abin maye na bis ko da kuma fatawan malaman ƙasar makka game da mut'a da fatawan malaman ƙasar sham game da ismatul khulafa ce to ka haɗa gaba ɗaya rukunnan sharri kenan malaman makka musamman 'yan makaranta abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi suna da fatawa wadda take mara mara inganci ta fuskar halasta auren mutu'a da haka zaka ga suna yi suna ba da fatawa a yi shine har ibnu ibnu zubair yema ibnu abbasin kashidi cewa wallahi idan ya ji labarin yayi auren mutu'a sai ya sa an jefe shi kamar da al-imam al-baihaqi ya ruwaito a cikin sunan al-kubra ta shi mutanen kasar iraki su kuma su an san su da fatawa akan halascin shan tsimi wanda ya juye ya zama giya wanda ba a yi shi asali da niyyar yin giya ba amma in ya lalace ya kwana ya tsumu ko ya kwanaki ya yi famentin to za su ci gaba da shan kayansu har ma za ka ga mutum ya sha ma har ya yi marisa kuma da sunan malami manya-manyan malamai suna sha suna ba da fatawa a sha a gaban mutane a wajen biki akwai malamin da an gayyace shi biki ma sai ya tambaya wannan walima akwai dai akwai sharabu akwai kayan sha shaye-shaye in aka ce akwai to sannan sai ya zo in babu ba zai je ba suna ba kansu wannan fatawa kuma suna sha to kaga wannan muguwar fatawa ce ita ma ba abin a yi riko da ita bane daga cikin kuskuren da aka same su da shi a fatawa Allah ya gafarta musu su kuma mutanen ƙasar Sham tun daga zamanin daular Banu Umayya suka wayi gari su kuma suna makauniyar biyayya ga sarakuna duk abin da shugaba ko sarki ya ce a yi ko da ana kallon shi barna ce ƙarara to za a yi sai daga baya kuma a san yadda za a yi daga baya kamar imamul auza'i rahimahullah abdurrahman al-auza'i yake ba da labarin cewa sai da aka ba su ba a ba su utiyat ba a ba su abin da ya kamata a dinga ba su na fansho ko abin nan ɗinsu kyaututtukansu ko albashinsu ko allowance ɗinsu na na wata-wata da ake ba su ko na shekara ba sai da suka rantse da Allah cewa sun yadda sayyidina Ali ɓatacce ne sayyidina ali ba mutumin kirki bane sayyidina ali kaza ne suka dinga faɗan wannan maganganun suna la'anta shi suka ce kuma idan ƙarya suke yi da matansu da ƴaƴansu da bayinsu duka ba nasu bane dukiyarsu duka ba tasu bane malamai ne kuma amma aka sa su suka yi wannan abu saboda yanayin ƙasar da sauransu shine da kanshi auza'i yake cewa daga baya da ya dawo cikin hayyacinsa sai ya zo ya tambayi malamai sai ya haibu na abi katirin sai suka ce mishi in an maka ne kana matsayin mukra an tirsasa ka to ba komai yace duk da haka sai bai natsu ba sai dai saki matan shi gaba daya ya yanta bayan shi duka yayi sadaka da duka dukiyarsa ya dinga sadaka da, da azumi da istighfari tsawon rayuwarsa dan ya samu ya kafara wannan mummunan zunubi da yi to haka mutanen ƙasar Sham suke da wannan biyayya da'a makauniya ga sarakuna har ya zama sayyidina Ali shi da kansa yakan yi fata ya ce ina ma ina da masoya masu ƙaunata ƙauna da biyayya irin mutanen ƙasar Sham domin shi kuma tawagar jama'ar da ke bin shi su kuma irin mutanen mu ne usadai masu mugun zafin kai da jini na kawarjanci kowa aka faɗa in ba ra'ayin shi bane ba zai bi ba da aka aka samu wannan fandarar khawarija suka fita suwana suka fita suka watse suka bashi waje idan ya yanke hukunci idan bai yi musu ba ba za su yadda ba da haka da yanke hukunci zai tattauna da abokan husumarsa suka ce ya yarda su ne khawarija ke suka dadaga har suka yaƙe shi daga baya suka yi attempting ɗin kashe shi kuma suka kashe shi ɗin don duk su ɗin ne dai suka kashe shi karan tarihi haka da hassan ɗan aliyu ya yi ƙoƙarin yin sulhu da mu'awiya a nan ma suka tada ƙayar baya a wurin da aka yi sulhun a nan wasu suka tada zanga-zanga suka dinga ihu ba masu ba masu har ya kai ma an yaga rumfar da shi Hassan dan Aliyu yake zaune a ciki har aka ji mishi ciwo a jikin wuyansa sai da wajen kwana hamsin a gidan wata dattijuwa aka ɓoye shi ana mai jinya suna neman shi za su kashe shi waɗannan kuma duk da sunan masoya kaga su kuma aka san waɗancan su waɗancan duk abin da halifa ya faɗa to daidai ne za a ci gaba da yi kawai ƙasar sham to irin waɗannan su ne fatawa wanda suke wato mash'uma wanda ba a bin mutanen da ke da wannan fatawa a kanta ƙasar makka suna da irin tasu ƙasar iraki ƙasar madina da ƙasar sham wallahu alam allah ya tsare mu falam ya ƙul ahadun minhum annahu mustahabbun ya ce wannan kiɗa da mutanen makka a madina aka ce suna saurare babu wani mutumin madina da ya fito ya ce e sauraren kiɗan wai halas ne ko kuma mustahabbi ne fiddin a cikin addini wa mukhtarun fi shar'i aslan babu wani daga cikin mutanen Madina da ya fito ya ce dama abin zababban abu ne abun so ne a addinance bal kana fa'ilu zalika minhum yara ma'a zalika karahatan wanda ke jin wannan kidan daga cikin mutanen Madina ya kasance yana sauraron kidan ne alhalin kuma yana ganin cewa sauraron makruhi ne ba abu ne mai kyau ba wa anna tarkahu afdalu kuma suna yi ne alhalin suna ganin cewa abinda suke yi khilaful aula ne tarkahu afdal barin shi shi yafi aw yara annahu min adh-dhunubi ko kuma yana yi ya san cewa zunubi ne jarabawa ce jaraba ce ya samu kanshi yana dinda kaje ka samu masu yin karta ko ludo ko makamancin haka ba wanda yake da tunanin cewa shi fa mutumin kirki ne su ma sun san ba mutanen kirki bane su abinda suke ba abin kirki bane domin da za a zo neman auren yashi ba zai ce mu masu neman auren to mu haɗa ko a kulab ba ba zai ce ba ce kun san kulab ɗin da muke karta layi kaza to idan an yi la'asar mu haɗa da ku a wajen masu neman auren yashi zai ce musu haka ba zai yadda a san cewa shi tsohon ɗan kulab ba ne ya fi shekara talatin kuma ya da rajista a kulab ɗin ashe ya sa abin banza ne kuma kullum ka mishi magana ko da ƙasa da shi kake a shekaru kai ko da ɗansa ne na cikin shi ma sai dai ce to a taya mu da addu'a dai wannan abin ma jarabawa ne tun muna matasa muke haka mai shan taba misali zai yi ne a zo neman auren yaka ko kuma ka tafi za ka nemi aure ana cikin magana a zaure kawai ka fito da rosuma a ga ka kyasta mata laita kawai ka busa sai ka ce kuma to eh mu ci gaba da magana alaji nawa za a biya sadaki ka kasa abin banza ne kenan ko to haka koda kana jin kiɗa zai wuya a je irin wannan zaman na mutunci zaman makoki zaman ɗaurin aure zaman sauraren karatu ko wani abu kawai ka buɗe kiɗa ka fara ji saboda ka san abin banza ne ina fata mun gane da haka ake gane abubuwa ai na banza ko wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattari alaihin nas to ire-iren waɗannan abubuwan mutanen da suke yi ma suna yi ne a matsayin sun san babu kyau ko sun san bai dace ba ko sun san zunubi ne jaraba ce suka jarabtu da ita to amma su yan ɗariƙu da suka zo suna yin nasu sai suka ce wai addini ne wa ghayatuhu an yatluba salamatahu min al-ism gayarsa shine yana neman Allah ya tsare shi daga wannan zunubin ya samu ya daina yi aw yarahu mubahan ko kuma alal aqal a ce yana ganin shi halas ne kawai kattawassu fi ladhati al-mata'im kaman fadadawa game da abubuwan jin dadi na abinci cin abinci mai dadi cin abinci mai kyau mai nagarta mai tsada iyakaci a ce halas ne ba ƙurba ba ce ko iyakaci a ce halas ne in ka same shi ta hanyar halasci wal masharibi da abubuwan sha abubuwan sha masu zaƙi da daɗi da masu kwantar da zukata da wanda ake ganin su na alfarma su ma gayatul amri a ce halas ne wal malabis haka sutura ta alfarma kayan da mutum zai saka a ga yayi fita fita ta kwarjini ko wadata ko kyakkyawan sura ko siffa ko gayu duka gayatul amur a ce halas ne wal masakin haka game da wuraren zama gida da mutum zai gyara shi ya gina shi mai kyau tabarkalla wanda kowa ya gani sai ya ji sha'awa gayatul amur a ce halas ne ba wanda yake ganin ire-iren waɗannan abubuwa a matsayin abin da zai zama cewa shi a karan kansa yana kawo wani lada gayatul amur kawai shine halas ne ina fata mun gane wannan to haka kidan ma a waɗanda suke ganin ya kamata a ji ɗin to duk maganarsa na yawo tsakankanin waɗannan abubuwan guda uku ko dai wanda yake ganin abin da yake yi ba shi ya kamata ba yana ɓata lokaci ne ko wanda yake ganin cewa zunubi ne jarabawa ce ya jarabtu da ita yana ta'addaa shi ma Allah ya raba shi da ita ko kuma wanda yake ganin halas ne a tsakankanin wannan yanayi guda uku maganganun suke kewayawa fa amma raja'u thawabil fa amma raja'u thawabi amma ya zama mutum yana yi yana sauraron kiɗa kuma kiɗan da sunan addini kuma wai har yana sa ran Allah ya bashi lada bi fi'ilihi ta wannan aikin wa taqarrubi ila Allah da da kuma ganin cewa yana neman kusanci ne zuwa ga Allah fa hadha la yuhfadu an ahadin min salafil umma wa immatiha sam ba a samu wannan daga wani daga cikin magabatan al'umman nan da limamai ba hasali limamai ma har limaman Madina din kamar su Maluku da su ibnu abi zibin su suna ganin haramci ba sa biya wa sauran mutanen garin ballantana kuma hanafiya wanda suke da maganganu masu kaushi kwarai da gaske akan magana kiɗa idan mun zo insha Allah can wajen duk za mu summary din maganganun su za ku ji su mazhabobin nan da malamai da limamai na da can tun daga kansu imamu abu hanifa din su malik ibn anas imamu shafi'i ahmad ibn hanbal su isa ka dan rawiya ka gangaro har zuwa kansu ibn abdul barri ka gangaro har zuwa kansu ibn qudamat al maqdisi zuwa kansu ibn taymiya su ibn rajab al hanbali har zuwa wannan zamanin da muke ciki su bin baz su albani su usaimin da sauran malaman sunna da aka sani duk waɗannan malaman maganganun su akan kiɗa shine haramun ne jinsa da kera shi da tallata shi da yin sana'a shi da mai da kanka kai ne wakilin shi a ce kai ne makaɗi ko kai ne mai shagon haɗa kiɗa irin wannan mai ake ce mishi studio ko kai ne mai turawa mutane shi a cikin wayoyinsu kai ne mai sana'a duk wannan haramun ne jama'a duk waɗannan ba sana'o'i ba ne ko harkoki na mutanen kirki ballantana kuma a ce a haɗa da rawa a haɗa da cakuɗe ne maza da mata sannan kuma a kai shi masallaci a ce kuma Allah ake wa annaba ake wa kuma lada ake nema kaga duhu kan duhu kan duhu kan duhu Allah ya tsare mu kuma shedan ya ci gaba da rawaja wa mutane wannan tafarkin shi ake bi har a dinga sa ƴan mata suna rawa ana cewa girgiza musu dan manzon Allah ita kuma tana girgiza gabanta da bayanta har tana tana har wai a taba ba komai amma banda dan izala kaga wannan duka wani shedanci ne daga ji kasa wannan ko da a cikin ɗariƙa jama'a wallahi wanda suke da hankali a cikinsu ba sa shiga wannan abu idan ana wannan zagaye-zagayen da wannan barna duk wanda yake da ragowa hankali lafiya a cikinsu wala ba za gan shi a cikin wannan abu sai wanda yake ko da dama can kawai dama ɗan duniya ne ya samu wata mafaka ne da zai more maimakon sai ya je a ɓoye zai iskancin shi to yanzu an fito da shi fili kuma an ce addini ne kaga zai fito da riga addini yayi kategori na farko kenan kategori na biyu kuma tsabaragen jahili wanda bai da aikin yi sai jahilci bai sa abin da yake ba yana tunanin wannan addini ne sai kuma kategori na uku shine yan shi'a da suka yi ma yan ɗariƙa barbaran yan yawa suka shiga suka musu a abin nan aƙidan laƙume suka lashe su a cikinsu suka suka suka yi abin nan colonizing ɗinsu suka suka suna musu mulkin mallaka a aƙidarsu a cikin tunaninsu sun mai da su yan shi'a ba su sani ba sai kuma waɗanda suke ‘yan izala sun yi musu laifi da su da iyayensu da sauransu ‘yan izala sun musu laifi wajen kafarta su da watsa aniyarsu da tona asirin bokanci da ƙarya da cin da cin haram da suke yi da makamantansu to suna so su huce akan ‘yan izala da haka za ka ga in suka zo daidai da suka sannan cincirin da ‘yan izala ne to za a tsaya a wurin a harraka a motsa na musamman wajen a ba su haushi to kaga wannan ko da addini ne ko da addini ya zama kana yi don ka ba wani haushi to ya zama riya kenan ya zama babu lada kenan ko da a ce tilawa qur'ani ce kake amma kake cewa bari ka daga murya tunda wani bai so a ji bari ka daga murya sai ya ji ya ji haushi shikenan ka bata aikin ka ko dan ka ce wani ya ji ya ji dadi ko ya ji haushi ko ka burge shi ko ka bata mai rai ka bata aikin ka kenan inda ma addini ne to wannan jama'a ba komai ya kai mutane zuwa ga wannan ba farko tukunna jahilci ne baya ga jahilci kuma sai kuma gina addini akan kwaikwayon kafirai da hudu da nasara da sauran kafirai nau'i daban-daban da kuma gina addini akan a ganina duk abin da na gamsu da shi to sai kawai in ce addini ne wannan kuma shine mu alhamdulillahi mu da muke bin manhajin salafiya inda muka bambanta da sauran mutane kenan mu ba ma lissafa komai a matsayin addini komai da muke ganin kyan shi to sai in Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yarda da shi a matsayin addini malaman farko daga cikin salaf sahabbai da tabi'ai sun gudana a kan shi sannan za mu ce to wannan addini ne sawa'un aiki ne ko magana ko ƙudircewa ko wani tafarki ko tsarin rayuwa ko menene me ya ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya tauhidi menene imani menene amr bil ma'ruf wa nahy munkar me ya istiqama me ya zuhudu duk ba ma bin tafarkin waɗannan sai irin na salaf ba ma mun tafarkin zuhudu irin na 'yan addinin buza waɗannan indiyawa waɗanda shi ne irin zuhudin da ya shigo mutane na taƙashufi da ƙarya da cin amana da cin haram da zama a temple da makamantansu ba ma bin tasawufi irin tasawuf na falasifa irin na su aristo da irin su aflaton da su hallaju da makamantansu shine wannan tasawuf ɗin da ya shigo mutane ba ma bin amr bil ma'rufi wannan munkar irin na ainihin khawarija ko na mu'tazila wanda suke ganin ta'addanci da zubar da jini da su da ƴan shi'a batiniya abinda suke gani kenan ta'addanci da zubar da jini da yin tawaye da fito na fito da hukuma wannan shine wai amr bil ma'ruf ba ma ganin kauna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ƴan baya suke fasara ta cewa a yi ta a matsayin kawai gama garin kauna a'a mu a wurin mu addini ce da haka addini kuma sai yadda Allah da yayi wahayin addinin ya ce ayi da kuma fassarar da manzala sa islama ya fassara da haka babu wani abu da zamu dauko mu ce zami sai in yana da tushe kenan yana da asali waɗannan ka'idoji su suka bambanta masu bin tafarkin salaf da duk wani wanda yake bin wani tafarki daban kuma shine kawai zai baka mafita game da abubuwan da ake gani a wannan rayuwa na dimbin sabani saboda a matsayin kan dan adam tabbas kai ma kana da wato ma'auni na istihsan kana da abin da ake cewa value judgment abin da zai ce maka kaza na da kyau kaza bai da kyau ko dai conscious ɗinka tunaninka da ra'ayinka ko kuma ainihin wato kalta a sakafa inda ka taso a inda kake abin da mutanen da ka taso a kaya ya daina wanka ya shiga ta kaba yana da yancin shi ma ya ƙirƙiro wannan ya ce shi ma tsabaragen ƙauna ne kamar idan an ka haifan maka masoyi kana murna idan masoyi ya mutu kuma kana baƙin ciki ina fatan fahimci wannan jama'a ai kaga yan shi'a su sun fi karkata zuwa ga bakin ciki dan tunda addinin su na nan kufarci ne sun fi yin abubuwan bakin ciki fiye da na farin ciki su kuma yan dariƙa tunda addinin su na sharholiya ne to duk abin da ke da alaka da farin ciki biki celebration za ga suna yin shi maulidin wane maulidin wane tun ana yin na matattu har kuma na rayayyu tun ana yin na shehunnai har kuma ana yin na mawaka da shugabannin kungiyoyin ahbabu da ushaku da gwamnoni da 'yan siyasa da sauransu har kuma kowa ma yana yin nashi na kanshi kuma har hujja shine in dai ni zan yi birthday din kaina to ai na annabi fa kamata yi to kaga wannan irin maganar mu'azu ne da ya je ya dawo daga kasar yaman ya zo ya duka zai gashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya ce mishi meye wannan yace na je naga ana dukawa in za a gaida manya mu ko ba mu da babba kamar ka sai annabi ya ce mishi a'a wannan ba shine ma'auni ba mu a gumu manzo Allah ya hana shi manzo Allah ya ce inda zai yiwu a dukawa wani sai dai in ce mata aure ta dukawa mijinta kaga kenan ba ba abin ba kiyasi bane da cewa tunda a wuri kaza ko al'umma kaza ko mutane kaza ga irin yadda suke yi to bari mu ma mu Allah ya tsare mu duk waɗanda suna buƙatan abubuwan da suke buƙatan mutane su natsu akan su insha Allah fa amma raja'u thawabi bi fi'lihi wa taqarrub ila Allah fa hadha la yuhfadu an ahadin min salafil ummati wa immatiha بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداء الزنادقة abinda aka kiyaye daga limaman musulunci shine suna kallon ma irin wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da kai su masallaci to wannan bid'o'i ne da zanadika zindiƙai wato kafirai fafir wanda suka shigo addinin Allah don su mishi maƙarƙashiya galibin su farisawa ne mutanen ƙasar farisa waɗanda musulunci ya karya gwamnatinsu ta maguzanci gwamnatin bautar wuta gwamnatin kisra ɗin nan aka zamanin sayyidina umar aka bulbula ma wutan nan ruwa aka kashe ta wanda wuta ce an ce ta fi shekara dubu ɗaya a kunne tana da ma'aikata ta musamman wanda suke ɗebo itace da wanda suke hura ta da wanda suke yin duti na kwana da tashi dare da rana safe da yamma ana gwala ta tana ci saboda ita ce allansu da suke bautawa zamanin sayyidina Umar Allah ya ba musulmai dama suka je suka ci garin da yaƙi suka kashe wannan wutar suka mai da wurin masallaci a ƙasar ainihin wato abin nan Farisa to daga nan shine suke ƙin musulunci ƙiyayya ta ƙarshe su ne suka zo su Abu Lu'lu'at atal majusi su ne sai ainihin Abdullahi dan Saba'in Yahudi duk waɗannan su ne to waɗannan zindiƙai sun ta kwararwa cikin musulunci suna shiga wasu har sun zama manyan mutane wasu sun samu mukamai wasu sun zama 'yan siyasa da attajirai wasu sun zama malamai duk an tuhume su da zandaka wasu an kashe su barnar da suka ta yadawa ita ne ta dinga naso tana naso har ta narke a cikin abin da ake kallo da suna musulunci aka wayi gari aka kai ga irin wannan yanayin Allah ubangiji ya tsare mu wa kalamu ibn taymiya sarihun fi anna mujarrad istima'il ghina qad yakunu mubahan ahyanan ya ce magana ibn taimiyya da ya yi ta bayyana ƙarar cewa mujarradin sauraren kiɗa wani lokaci ta yiwu ya iya zama halas halas shi ne mafi girman abin da za a iya samu a yanayinsa wani lokaci idan lam yakun fihi ma yukhalifu shari'a idan ya zama a cikin zai iya zama halas ne kawai in ya zama a cikin shi babu abin da ya saba wa shari'a wa qad yakunu makruhan ahyanan ukhra wani lokaci kuma zai zama abin kyama ne walakin na idkhalal gina'i allazi yashabuhu kathirun minal munkarati fil ibadat yace amma shigar da gina a dinga sauraron kida wanda yake dauke da munanan abubuwa abubuwan kyama a shigar da shi fil ibadati a shigar da shi cikin bauta cikin harkar addini kama yaf'al sufiyya kama yanda sufaye suke yi وعده من الأمور المصاحبة لذكر الله da kuma lissafa shi a matsayin abubuwan da in za a yi zikiri sai an hada da su balwal wajiba ana maganin wajiba ne ala kulli zakirin lillahi cewa duk wani mai zikiri ya dinga hadawa da kiɗa kullu zalika ibn taymiya ya nuna cewa duk wannan bid'atul la asla laha fid din duk wannan bid'a ce ba ta da asali addini wana yana mana samari ɗin gaba ɗaya magana da ibn timiya yi ne akan kiɗa cewa waɗanda ma suka yi magana magana mafi sauƙi da malamai suka yi akan kiɗa shine wanda suke ganin shi a matsayin halas kamar halascin sanya kaya mai kyau da cin abinci mai kyau da zama a wurin zama mai kyau da makamantan shi wannan shine fa magana mafi sauƙi duk da ba shi bane ta hakikin mas'ala mu kiyaye to amma a ce za a dinga sauraron kiɗa a ko da yaushe a dinga haɗa shi da harka addini kamar yadda misali za a ce bai yiwuwa a yi sallah sai da alula to haka a ce kuma bai yiwuwa a yi zikirin Allah sai an haɗa shi da kiɗa a mai da shi wani ɓangare juz'un la ta jazza na ibadar zikiri da ambato kuma mutane su dinga yi da tunanin cewa ma wannan abun dole ne wannan abun wani ɓangare na ibada yace to wannan duka bid'o'i ne a cikin addini ba su da asali samsam ba su da asali waƙad abata shari'atu alhuda'a shari'ar musulunci ta halartar da alhuda'u abin da ake nufi da alhuda shine kamar yadda suke cewa hadal iblu yahdu bi ma'ana wunniya laha shine a yadda suke tafiya da idan karabkar raƙuma tana tafi to akan samu wani wanda ya ƙware wajen waƙa ta musamman da ake musu sai tsaya a bayansu yana daga ƙarshen karabka ana tafe shi kuma yana yin wannan waƙa ko yana hura sarewa ko yana kaɗawa da jita ko yana yin tafi da hannu yana karanta waƙoƙi wanda suke galibin su rajaz ne yana yin lahani da muryarsa idan kaga dai har yanzu ka ga ƴan fulani na daji musamman in suna kiwon shanu za su tsaya su ta kaɗa musu sarewa su kuma shanun suna fahimtar wannan saƙon sarewan za su tsaya iya inda ake so su tsaya ba za su matsa ba da sauransu ‘yan farauta da makamantansu suna yin wannan da fulanin daji da makamantansu to akan samu mutum ne tsaya a bayan raƙuma yana musu waƙe-waƙe da sauransu su kuma suna saurare suna bin umarnin akwai waƙar da in suka ji yayi to ana nufin su ƙara sauri ne akwai wanda in suka ji yayi ana nufin su rage tafiya ne ko kuma su kwana ko su tsaya a nan da makamantansu an riga an musu training yau da gobe sun saba da shi haka ainihin wato al'imamu abu mansur al-harawi ya bayyana a cikin littafin shi mai suna az-zahir fi garibi al-fadhi shafi'i da al-imamu al-jauhari a cikin littafin shi as-siha fil lugha wannan ya halasta bisa bukata gwargwadon bukata ya halasta kaga dai kida ne ko rerawa ne amma bukata ta sa ake shi in kun tuna a cikin littafin iktida'u a irin wannan bayanin ibn tabiya mana magana akan kiɗa da ake ma sojoji rawar soja gangar sojoji wanda za su yi fareti ko an je bakin fagen fama ana zuwa da ababen kiɗa da rera waƙa wanda ake yin su don a yi boostin moral don a tayan musu da ƙaimi ɗinsu ko a wajen fareti ko bukukuwa gangar soja ko me ake ce mata police band kuma dai mai sunanta to wannan ganga ya faɗi maganganu da saɓanin da ake da shi a kai cewa ita ma khilaful aula ce domin akwai tsarin da sahabbai suka bi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a gun yaƙi yaƙin su shine wazkurullaha kaseera ambatan Allah suke sun sun je jihadi za su kwana ne suna salati suna sallama suna kabbara kuma wannan waƙa'in zafin kabbaran ya fi zafin kan sakalin su a wuyan kafiran ƙarfin da kabbara take da ta wanda za a yi ta da ikhlasi ta fi ƙarfin wato ta fi tsorata kafiri fiye da ya ga kan sakalin takobi da haka wannan shine asali amma zai zo mana wannan magana a gaba ma cewa zamanin da musulunci ya tafi ya tafi shekaru 300-400 da makamantansu aka samu shigowar wasu ƙabilu musamman turkawa mutanen ƙasar turkiya da makamantansu wannan wurare da ake ce musu aljazira da mawara annahar suka zo da nasu al'adun suka canza da dama daga cikin al'adun musulunci a cikin tsarin shugabanci tsarin soja tsarin mukamai sunayen ma mukaman da irin ofisoshin zai zo har zai ba mu misali akan ire-iren waɗannan abubuwan da makamantansu to su ne suka zo da irin wannan kiɗan da ake wa sojoji shine kuma gashi ne yanzu har ya shigo cikin makarantu har ya shigo kuma cikin masallatai da tun ana yi da na gargajiya wanda sai ana yi ana dumamawa yanzu kuma za a je a siyo ganguna ne masu tsada tsiya a zo ga sanan kankama kankama a kafa su ana ta yi da lasifikoki duk wannan jama'a barna ne ba addini bane bid'a ne ba ba hanya Allah bace to amma dai shi wannan alhuda din ya halasta wa rakhasat fil gina'i fil a'yadi kuma shari'ar Allah ta halasta ainihin yin waka a rera waka fil a'yad a wuraren bukukuwa ga mata da yara da waɗanda suke shagalallu ne ko kuma ba wasu manya ne a cikin al'umma ba babu laifi ranar sallah ko karama ko babba ko ana bikin aure ko makamanci haka a dan sake kaɗan haka da sauransu ba tare da an yi abin da zai zama zahirin barna ba wa fil afrah da lokutan farin ciki aure suna raɗin suna haihuwa abin nan cin nasara a wurin yaƙi bayan an yi jihadi da makamantansu duk sun ta yin wannan a cikin tarihin daulolin musulunci da al'adun musulmai a lokacin daular banul abbas musamman idan sarki ya tafiya in ya dawo za a tare shi a bakin gari a ta kiɗa a ta kiɗa idan za a taron manya ɗin nan hayinsu za a yi ta waƙa a yi ta rawa a wuna ana ana ana sharholiya a fada haka idan aka ci nasara akan wani yaƙi musamman yaƙin da ya zama an sha wahala ko an fuskanci ibtila'i game da shi za a zo a yi murna ta musamman a cika kasuwanni da fitullu da sauransu mutane su fito maza da mata a yi tarawa ana kiɗa to irin wannan shine fa ma wasu suke ganin ya halasta lin nisa'i was subyan ga mata da yara kaga ba a shi ma ba a ce shi ma ga shehunnai da ustazai da zuhadu da alarmomi ba ko da ana irin wannan abubuwan bai kamata kai kana mutumin kirki kana da datti kana dattijo ko mai ko mai hankali a ganka a wannan harka ba dan ana wata murna wani dan siyasa ya ci zabe sai kaga ustadai kawai jama'a sun mai da kansu kawai wasu yan tasha su ne wani yayi fentin APC wani ya saka hula haka wani ma ya ya buda wa kanshi hoda kama kama iblis irin irin ko irin mutum mutumin da ake sa kaso duniya wai suna tarawa wai wai an ci zabe haba jama'a mutum ya jingina qur'anin shi a gefe da sunnar shi da hankalin shi kuma yana cikin yin ya ga ɗaliban shi na islamiya kuma ya ce me kuke yi anan to kai me kake yi abai dace da kai ba wannan mutane da dama a garuruwan nan namu sun ta yin wannan shirma sun ta yin wannan shirma kuma wannan daga cikin sakamakon abin da mutane suke gani a yanzu idan mutane suka samu wani abu na alkhairi akwai ka'idan murna akwai fiqhul afrah a cikin sunna wanda ake da mutane suka yi zaɓe suna ganin wai 'yan takarar da suke so suke sa ran za su musu alkhairi sun ci kawai sai suka sai suka ɓace daga ma mizanin hankali kar aka ga mizanin shari'a ma suka fito suka yi ta hauka da wauta da sakarci da abubuwan gani da bada labari wasu suka mutu wasu suka ji ciwo wasu suka yi asara wasu kuma suka suka zubar da mutuncinsu mutum ya fito tumbur ko rabin tambar yana ihu a gari babban mutum da gemunsa da mutuncinsa wani bai taɓa shan taba ba sai rana yana shan taba wani da shi ake rawa akan titi ana watsa minti ana abin nan sai ka ce ɗan shi'a wasu kuma suka je garin wauta da da ganganci suka dinga faɗuwa da ababen hawa motoci da babura suka ta jin ciwo wasu har da mutuwa kaga wannan ba mutuwa ce da ya kamata mutum ya bari ya samu kanshi a cikin irin ta ba shine sai Allah ya mutane wannan jarabawan gashi nan shugabannin sun kasa duk abin da ake tsammani sun kasa saboda mutane ba su bi tsarin da Allah ya ce ba wajen wajen murna yana daga cikin matsala da kuma asalin tunanin cewa su shugabannin su za su gyaran ba Allah bane kowa kawai ya rabu da Allah ya kama kawai wani mutum dan uwan shi shine sai Allah ya kyale mu da mutanen gashi nan sun kasa duk abin da ake tsammanin za su duk wannan yana daga cikin abin nan ma asabakum min sayyatin faminkum daga gare mu ne kuma ba mu gyara ba Allah ba zai gyara ba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ash-shahidi shine jama'a ko da ana wani abu na farin ciki ka ci jarabawa ka gama NYSC ka ka ka, ka samu wani mukami ko a duka al'umma an ci wani yaƙi na jihadi na kafirai ka samu wani mukami ko an yi maka haihuwa ko aure ko kaza ko menene to akwai ka'ida ta murna akwai fiqhul afrah abu na farko shine godewa Allah subhanahu wataala da mai da al'amari zuwa gare shi cewa falalarsa ce sannan kuma da yarda da abin a matsayin jarabawa ce Allah yana jarabawa wa nablukum bil khairi wa sharri fitna muna jarabta ku da alkhairi muna jarabta ku da sharri da mugai da zaku to wannan alkhairin ka iya mu'amalanta shi a matsayin alkhairin da Allah ya maka sannan ka tsankan da kai kar ka yi girman kai cewa innama ufitu ala ilmin indi ai ni da kaina na samu a Allah ne ya baka sannan ya tabbata ana yin sujuda na godiya a yi addu'a a cikin sujuda da zaran kaji sanda ka ji abin farkon faruwarsa sai ka faɗi duk inda kake kai sujuda ka gode wa Allah ka yi addu'a saje da wazihi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fa tabarakallahu asul khaliqin ko wani lafazi kwatan kwacin wannan sannan babu laifi yin azumi don gode wa Allah sadaka kyauta in kana da bayi ka yanta su babu laifi yarwata ma iyalai babu laifi ka faɗa ma abokan mutuncinka da murna su zo ku taru a ci abinci a ji daɗi a yi maka addu'a duk wannan ya halasta karanta sharhin sayin muslim na imamun nawawi ya kawo nau'o'i ire-iren waɗannan a cikin babin da ya magana a cikin kitabul abin nan abin nan ashriba to ire-iren waɗannan su ne murna daga nan kuma sai a koma yadda ake a rayuwa a ci gaba da kuma ayyukan alkhairi gwargwado sadidu wa qaribu amma mutane kawai shikenan suka fito gari suka yi ta ihu suna ta bin tituna kuma abin da zai baka takeici har sai malamai suka ta goyen bayan su suna ganin cewa alhamdulillah ai wannan abin ya dace aka dinga bin su da kyamarori ko ina ana daukan hotuna ana ta yadawa mutane kawai suka zama inda ka san wasu wasu maguzawa wanda ba su da tarbiyya ko ba su da addini kai da zaka fito ma ka faɗi magana ka ce wannan abin bai dace ba sai a ce ƙarya kake kai dan PDP ne bakin ciki kake yi ba ku ci ba har kafiri ma ko ka gani mutane sun makance jama'a akan abin da ba shine asalin su ba to gashi nan dai yanzu ba a je ko ina ba mutane kowa kowa ya shiga ya shiga halin haulayi kowa yanzu ya rena kanshi to duk laifukan da muke yi ne jama'a Allah kuma ba zai gushe ba yana jarabtar mu da irin waɗannan in ba mu koma cikin hayyacin mu ba mutanen farko idan suka ci nasara akan yaƙi ba haka suke ba karan tarihin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya je jihadi ya dawo ai ana taran shi da irin wannan murna amma idan aka zo zuwa ake a ce a ce mashi ya manzo Allah muna taya ka murna Allah ya ƙara maka ɗaukaka Allah ya ƙara musu ɗaukaka ana mishi murna ana mai addu'a kuma sai a dinga bayyana alamar farin ciki da za a gani a idanun mutane da yau juna murna da makamancin haka ba ba ko kiɗa ma shi annabi ba a mishi bai tabbata ana mai kiɗa ba sarakuna ne daga baya ake musu kiɗa a aka zo zamanin wasu sarakuna waɗanda su kuma idan suka ci nasara a filin faman a fagen daga a tsakankanin gawawakin ma za a kafa musu karaga su zauna wani ma akan gawa zai sa kafa shi a kawo mishi abin sha da abinci a mishi kiɗa da rawa ya gani kamar da wannan yake a wannan sarkin alab arsalan da ɗan shi malik sha sarakunan daulatul salajika haka suke su a inda suka ci nasara a gun yakin a nan za su yi bikin akan gawawakin su wulakanta gawawakin abokan hamayyarsu da sauransu to duk irin wannan jama'a da gwargwadon yadda aka zaƙe aka bar tafarkin Allah da gwargwadon yadda za a samu matsala abin da zai biyo baya ya kamata mu san wannan a shahid dai kawai shine ya halasta a yi murna akan abin farin ciki kamar da halasta a yi bakin ciki akan abin bakin ciki amma akwai fiqhu na shari'a da ya halasta ka'idojin da ya zo da su waɗanda za a yi wannan baya ga haka kuma duk abin da ya shafi murna irin ta har za a kai ga yin kiɗa ko wani abu da dai ya saba wa mutunci da girma to kai da kake da mutunci da girma idan mutane ka haƙura ka haƙura ko yayi ne kaga ai manzo Allah sallallahu ya halasta wa Aisha hawa tana kallon kiɗa tana kallon abin nan kai wasan da bakakin fata nan suka dinga a masallaci amma shi ya tsaya a wurin ne kawai dan ta kalla ba wai dan shi abin da yake kallo ba kenan ba wai shi ma ya zo a matsayin mutafarrij ne ya zo kallo ba saboda shi babban mutum ne ko baka ji an ce su abbakar su umar su talhatu su ubaidillahi waɗannan gaggan sahabbai duk suna tsaye a wurin ba a yara ne a wurin su anas da da yan bayi haka su barira da makamantansu su ne a wurin su ne suke da yara da mata dama su ba su da irin wato abin nan akaliya irin ta manya ko suna da nasu dan raunin na ɗabi'a sannan kuma suna da kuncin tunanin me zai dawo da su babu lafi don sun yi wannan don kar a hana su gaba ɗaya kuma su je su yi ɓarna ya kamata mu gane wannan jama'a idan ana yin abin da ka san cewa mutuncinka ya saba a ganka kana yin wannan to bai kamata a ganka kana yi ba irin waɗannan hawan daushe kallon wani mai wasa da maciji ko mai wasa da biri an tafi da gudu ana kallon wani mahaukaci ga yanan yana rawa tumbur kai ma a ganka a tsaye a wajen duk wannan bai dace da kai ba da mutuncinka gaskiya saboda Allah an haba za ka yi hanawa ba to ka wuce kawai ya fi maka domin ganinka a wurin zai fassara mutane abubuwa da dama game da matsala kai za ka iya zama hujja akan cewa ai ma ya halasta ce ai na ga wani ma ai na ga wani ma ya halasta ya halarci wurin da haka ba laifi wani ma sai ce sunna ne ya ga yan salafiya a wajen Allah ya tsare mu na'am ku a matsayin ku na 'yan siyasa ni ban san mustaqbalin ku ba gaskiya ni ni ba dan siyasa ba ne a a ni ba magana discouraging fa nake ba ina faɗan haƙiƙa ne haƙiƙa nake faɗa abin da ya faru ko ba haƙiƙa ba ce abin na faɗa jama'a a to ai gaskiya ce ai ko ko akwai jama'a abin da ake na faɗa ba haka ake ciki ba haka ake ciki kai ka san wannan a matsayin kan dan siyasa ni ban gwan canji da aka samu ba saurara malam ba musu muka bai ba bari mu karatun mu kawai in kun je muhallin ku na siyasa ku wannan tadin yarfan siyasa da komai ku ka sani da kuke shi amma ina faɗan hakikarin abin da ke faruwa a waƙi'in rayuwar Najeriya ne abin da muke gani yanzu ba shine abin da muka zaba ko muka expecting ba haka ne jama'a ko ba haka bane you see ba ina cewa ina suka su bane ko su shugabannin ko ina yaban su ba wannan nake musu ba a wannan muhallin nake ba ina faɗan hakikanin abin da yake faruwa ne wannan kuma maganar suka ko yabo ya danganta gare ku ne ku yan siyasa in kun je ni malamin makaranta ne scientist ne ni sai abin da na gani a ilmance nake faɗa waƙi'in abin da yake faruwa ba shine abin da mutane suka zata ba tsakanin da Allah kai jama'a ko baka ba to shine nake kokari mana analysis din meye asbabu da suka haifar da komawa zuwa ga haka ni ba dan PDP bane ba dan APC bane ba dan goyen bayan kowa bane in ba annabi ba shi kada nake goyen baya yawa banda ne katuna in kun ji malin siyasa ku yi wannan na'am sai yake cewa وقد أبات الشريعة الهداء ورخصت في الجناء في الأعياد وفي الأفراح للنساء والصبيان ولكن لا يجوز أن يجعل الخاص عاما yace amma bai halasta abin da yake ya zo a matsayin khas na musamman wanda aka ce ya halasta ga yara ko ga mata ko a lokacin bukukuwa a mai da shi am a ce a yi koyaushe ko kuma kowa ya shiga wannan harkar da makamantansu ba wa qad za'ama ba'd sufiyati anna ijtima'ahum على الغناء شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول إلى طريق أهل الإرادة wasu daga cikin sufaye suna riya cewa suna faɗa da riya wasu cewa wannan taruwa da suke yi a saurari kiɗa a yi cakuɗa irin maza da mata a halasta mutane abin da ba halas ba a bar su sakata su wala suna ganin kaman wani network ne wata wata raga ce wani abin nan ne net tasdadun nufusa wanda za ta farauto musu zukata bi za'amihim ariya wasu kuma kun tuna karatun da malaya akan tarihin nasfat da ire-iren shi to shine wannan ku tunanin cewa kuna son ku farauto mutane zuwa ga irin abin da kuke abin kuna ganin shi da kyau amma bari ku halasta wa kanku wani abin da yake kun san haram ne don ku jawo su kaga wannan makabeliyan ce wato al-wasa'il tubariru halgaya manufakatin da mai kyau ce to baka damu da hanyar da zaka baka kai mata ba shine tunda dai ana son matasa su shigo maza da mata ana son ƴan duniya su shigo to a ba su dama su ga cewa akwai abu na dan duniyanci haka a ciki kada a zauna kawai shiru sai dai salati ba za su zo ba to idan salati kawai ake kowa da tarbiya ta salati a ta kuka ba za su zo ba to anan sa kida a dan sa rawa a ce babu laifi dan an dan hada da sayyida da da da ya sayyidi an dan hada duwawu an yi rawa ba komai haka haka haka shikenan sai a jawo su a jika shine suna ganin wannan wata wani kwami ne na gayyato mutane in sun zo so ake ila tauba su tuba wal wusuli ila tariqi ahli irada kuma su isa zuwa ga tafarkin mutane masu irada din sune yan dariqa din wato wanda suke da manufa akan addini wabtada usama istima'a suka halasta wa kansu saurare min al makhanifi al ma'rufina bil gina sauraron waƙe daga bakin al-makhanif jam'i ne na jam'ul sigat muntahal jumu na al-mukhannas al-mukhannas daga takhannasa ya takhannasu fa huwa mukhannifun wa mukhannasun ma'ana takhnisi shine takassara wa tasanna dan daudu mai yin abu irin na mata mai yin kareraya irin ta mata ana samun dan daudu na ɗabi'a wanda haka Allah ya halicce shi wannan wani abu ne da ke faruwa wani abnormality ne da ke faruwa wajen wajen hada abin nan jin din halittarsa abu ne sananne a gun mutanen da suke karatu a cikin ainihin wato abin nan ilimi na ilmul ajinna ko abin nan mai sunan shi genetics wanda suke bincike akan kwayoyin halittar mutane ana iya samun mutumin da wajen zuba halittar shi Allah cikin hikimarsa da tsarinsa ya haifar da wani yanayi wanda abnormal ne a gun likitoci to sai ya zama muhannas ana samun haka daga na ake samun ha'in yayi yawa ya kai ga kunsa mushkil wanda za a ce mata maza ne ana samun kuma ƴan daudu waɗannan fafur matsiyata waɗanda da gangan suke mai da kansu mata ko mun gane ya zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito da shi da al-Imam Abu Dawud da Ahmad Bukhari ma ya fitar da shi a takaice riwayar bukhari ita ce wata zo da bayani akan cewa wani dan daudu irin wannan yana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga ana dan taimaka mishi da abinci wata rana ya musu wanke wanke ko ita su daka da sauran sun da ya irin wannan abubuwa yana shiga tsakiyar mata ana ganin shi kai wani sakare ne ba wani damu da shi to wata rana sai manzon Allah ya ji shi yana fira da dan gidan ummu salama wannan Umar dan gidan ummu salama wanda agula ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin za a je wani yaki yana mishi zance irin na ɗan daudu cewa in aka je garin nan aka ci nasara yana fata a kama wata ya ya faɗi sunanta a matsayin baiwa ya ce Allah ya sa a baka ita sai ya dinga tafiya yana kwatantawa cewa ga yadda take tafiyarta ga gabanta ga bayanta ga sauransu sai manzo Allah ya gani ce to wannan ya bar shigowa gidan nan ashe da muke ganin shi haka ashe ta kadari ne sai aka ce manzo Allah ya Rasulullah idan bai shigo ina zai samu abin da zai ci mu muke bashi abinci a gidan ne ce to shikenan ya dinga zuwa so daya kawai a mako ya anshi abin da za ku bashi in kuwa da aike ku bashi amma ya daina shigowa cikin mata yana yana zama da su to ɗan dauda haka suke har yanzu zaka ga suna da irin wannan iya shegen shi wai mata ne ƴan uwan shi su ne kawayen shi da sauransu ya raba kanshi da maza gashi ƙato har ƙato wani waka ga hadda gemu amma kuma wai ɗan dauda ne to su ne almakhani mun gane su ne zaka ga dama su ne masu rawar banjo su ne masu kiɗa a gaban ƴan bori su ne masu goge duk dai wata harkar banza za ka gansu a ciki in maulidi ake za ka gansu ba za ka taɓa ganin su a gun karatu irin wannan tafsiri ko ana karatun a ƙetar ɗahawiya ba za ka gansu ba ba za ka gansu a gun abin nan ana ana training na yan na yan agaji ka gansu an fita da su gudu ba ba za ka gansu a wata harkar arziki ba amma da harkar banza za ka gansu za ka ga su ne tare da 'yan siyasa in ana rawar banjo abu gaban 'yan siyasa su ne in ana taron ajo su ne idan ana wani taro na siyasa ko taron biki dai su ne in maulidi ne masu ne in taron yan shi'a ne ma ko ina zaka iya ganin su duk abin da yake na sakarci zaka iya ganin su to irin waɗannan sai su zo suna rawa da waka a gaban mutane ana sauraron su al-ma'rufina bilgina wanda aka san sun iya waka li ahli al-fusuq wa zina wanda suke abin nan suna yi mafasikai da mazinata a gidajen karuwai da gidajen barna suna zuwa suna yin abin nan suna yin waƙe-waƙe da rawa da in ka je gidan ɗan daudu za ka ga su ne gidan karuwa za ka ga ɗan daudu za ka ga shi ne kamar sakon in command a gun magajiya shi ne mai ladabtar da ƙananan karuwai shi ke shigo da sababbin zuwa shi ke musu orientation za ka ga shi dai shi ne lalatacce a cikin mutane Allah ya tsare mu wa rubbama stama'uhu min as-sibyani wal mardan wani lokaci kuma sukan saurari waƙan da kiɗan daga ƙananan yara walmardan da kuma matasa wanda suke marasa marasa gemu shagiri wanda babu gemu a haɓarsu masu haɓa irin ta mata auminan niswani almilahi ko kuma daga mata waɗanda suke almilah jam'u jam'i ne na kalmar abin nan malaha malaha fa huwa malihun yamlahu malihun ma'anan shi alhusun wato minan nisa'il jamilat daga kyawawan ƴan mata in aka ce malih ma'anan shi hasan shine jam'in shi milahu kamar da muka ambata adda zamunna da suka yi nisa sarakuna da attajirai da manyan ƙasa babu abin da suke so ila su samu bayi zaka ga mutum yana zuwa kasuwa gari gari ana sai mishi ƴan mata bayi wanda suka iya rera waka da kiɗa su ma annakhasun ɗin wato 'yan kasuwa masu harkar bayi sukan ɗauki kwantiraki na ƙwararrun masu koyar da waƙa su koya ma bayi waƙa su koya musu yadda ake kaɗa jita saboda wannan zai ƙara musu farashi a kasuwa in an zo sai da su za a zo su gwada a gwada irin kiɗan da suka iya daga nan za a siye su wasu su sun samu ɗaukaka ma a cikin waɗannan irin 'yan mata wasu har sun zama amirat sun zama queens sun zama matan sarakuna a daular banul abbas daular banu umayya daular salajika daular andalus daular ta, ainihin abin nan ayyubiya da makamantansu sarakuna da dama sun yi iktina'in ire-iren waɗannan bayi 'yan mata kuma sun shige musu zuciya wasu ma su suka yafi wasu halifofi da ake ba da labarin yanzu a ce halifawa na halifawa ne suka ji uwar shi asalinta wata wata mai kiɗa ne a gidan a gidan hotel ko makamancin haka Allah ya tsare mu to sukan saurari irin wannan kiɗe-kiɗen daga gurin 'yan mata da da yara ƙanana masu kiɗa da kuma wanda suke masu abin nan wato marasa gemu shagiri kenan matasa ne teenagers wanda gemu bai fito musu ba ana riƙansu a matsayin haka kama yaf'alu ahli dasakiri wal mawahiri kamar yadda masu addasakir jam'i ne na lafazin daskaratun daskaratun shine jam'in shi da sakir ma'anan shi asali ma'anan shi shine wuri wanda yake ƙasa ce lafiyayya babu tudu babu gangare wanda aka zo aka yi ƙauye ko ruga a wajen ma'anar shi asali ƙauye ko ruga shine daskara to ana nan kuma irin waɗannan ƙauyukan ko rigage sai suka canza ma'ana sai suka zama wasu wurare ne da ake fita shakatawa za a je sai a yi ƙauye na musamman ba ƙauye ne gama gari ba zuwa ake a yi wani ɗan gari haka yadda ka san ana yin kamar dai wuraren shan burkutu a bayan gari ko mami market a barukoki da, da, da, da wuraren da jami'an tsaro suke musamman sojoji ko 'yan sanda za ga suna da irin wannan kasuwannin na cin naman kare da alade da yin da, yin abin nan lido ko karta da shan giya to irin wannan shine daskara sai zama hotel ne amma a wajen gari ana zuwa aje a yi shashancin da aka ga dama asalin wani gari ne aka ce a can ƙasar Khorasan wanda sunan shi kenan kamar yadda malam malam murtada zabidi ya ambata a cikin littafin shi tajul arusi min jawahirul qamus yace sunan wani gari ne daga baya sai duk garuruwa suka dauki irin wannan sunan kamar da misali za a ce sabon gari ta yi a wani gari ne aka fara sama wata anguwa kawai sabon gari sai zama kuma kowane gari yana da irin wannan settlement din sai a ce sunan shi ma sabon gari sabon garin Kano sabon garin Zaria sabon garin Abeokuta sabon garin Kaduna ko ina da sabon garin su sai ga settlement ne da sun yi kama da juna to daga nan sai aka dinga amfani da wannan kalma ko ina aka samu irin wannan wurin sai a ce sunan shi daskara wal mawakhir mawakhir kuma shine jam'i makhur makhur kawai shine brothel gidan karuwai da ka sani gidan karuwai da ake zuwa aje a yi fasikanci da karuwai shi ake cewa makhur jam'in shi mawakhir kaga a gidan karuwai ko da a TV kake ganin gidan karuwai zaka ga dole akwai akwai wurin kida da rawa inda ake zuwa a tashi baya ga ɗakuna da wurin shan giya da sauransu to kuma za a bar wani fili da ake zuwa ana kiɗa ana rawa ana ana shakatawa to haka su ma irin waɗancan wuraren wuraren abin nan din da sakir din su ma akwai wuraren da ake ake zuwa a yi kiɗa a yi rawa da sauransu to sai a ce waɗannan abubuwan da ake yi a gidan hotel da mami market da gidan magajiya a ɗauko irin shi kuma a kawo masallaci ta fuskar cewa can kiɗa ne nan ma kiɗa ne can ma an cakuɗa maza da mata nan ma haka an zo ana yi a masallaci bambancin kawai shine a kiɗan da ake yi a gidan hotel to ba na ambatan Allah bane kiɗa ne na ambatan wasu gwaraza ko yi musu yabo ko kuma mutum ya dinga bayyana nashi dai ra'ayin a waka shi kuma wannan na masallaci zai zama zikiri da ambatan Allah ko yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma tare da waka da kiɗa kuma taron cakuɗe ne maza da mata a cikin masallaci kaga irin abin da ake yi a can ne kawai aka bambanta aka zo ana yi anan bambancin kawai shine content ɗin waƙe-waƙen abin da ake ji daga bakin masu waƙar shine kawai ya bambanta to wannan kenan jama'a duk wannan a maganganu ne da yake kawo mana waɗanda suke a takaita bayanai akan abin da Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin littafin duk za a zo insha Allah ɗaya bayan ɗaya zai mana sharhi da ta'aliqat akan su da kuma asalin bayanan da shi ibn taymiya din zai wadhalika wa kadhalika zada ba'd as-sufiyya fil ibtida'i fi inshad al-qasa'idi fa kaseeran ma yunshiduna ash'ar al-fusaq wal fujjari wa fihim kaseerun yunshiduna ash'ar al-kuffari yace haka kuma aka samu wasu ƴan sufaye ƴan dariƙo din sai suka zaki suka wuce iya wancan matakin na waƙoƙin yabo sai aka fara kuma rera qasa'idu waƙe-waƙe masu tsayi fa kasiran so da dama ana samu mayun shiduna ash'aral fusaki su dinga rera waƙoƙin fasikai waƙoƙin mawaƙa da aka san abin da suke faɗi a cikin maganganu ne na banza maganganu ne na batsa da sakin baki ko cin mutuncin mutane ko maganganu na aibata wasu mutane wal fujjari da fajirai fandararrun mutane karkatattu waɗanda ba sa kan tafarkin gaskiya waƙoƙin mawaƙa da aka san su cewa abin da suke faɗa munanan maganganu ne maganganu ne na ɓatanci marasa daɗi sai a zo kuma ana rera su a wurin da ake cewa wai salati aka bai da zikiri wa fihim kathirun yunshiduna ash'aral kuffari ana samun ma wasu da dama wato suna rera waƙoƙi da ainihin a abin nan na kafirai waƙoƙin kafirai ana rera su ta fuskar ainihin wato ko dai a samu waƙar wani kafiri ko wani fasiki ko wani zindiki sai a canza mata salo yadda ka gani suna yi dinnan har yanzu sai a ɗauki waƙar wani ɗan iska a amerika ko na shaidani a palestinu ko a Isra'ila ko wani batacce a India sai a juya a yau manzon Allah irinta da irin salon wakan da irin maganar da irin zancen da irin azancin a ce ana yi wa annabi ne ko ana yi wa Fatima ko ana yi wa Khadija ko ana yi wa Aisha ko Sayyidina Ali ko wani shehi ko wani babba irin wannan ko kuma ya zama ita kanta waka ce ma tsaba raginta sai ka ji an ce ga wanan manzon Allah Michael Jackson din manzon Allah wani din manzon Allah shi kuma abin da kawai ke kenan wai da sunan kuma ana danganta shi ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar da dai muka bayyana tun a baya zaka ga abubuwan sun yi kama kwarai da abin da muke ganin yana faruwa a zamaninmu saboda zamanin su ibn taimiya da wannan zamanin da muke rayuwa sun yi kama da juna sun ainihin wato abin nan an samu kamantakekeniya ta fuskoki masu yawa da kasancewar yaduwar ire-iren waɗannan bidiyoyi sun yaɗu a wancan zamanin kuma a yanzu ma suna ci gaba da yaduwa don haka za ga da sauƙin mu fahimci wasu abubuwan da dama saboda abubuwa ne da wasu su mun gan su ko muna da labarin su ko ana yin su a kusa da inda muke rayuwa da haka akwai saukin mu fahimta ba za mu ji abin da da kasancewar shi garibi haka ko kuma bako wanda mu san shi ba za mu saurara nan sai Allah ya kai mu mako na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wato alai sani abin da